تعظيم العلم na al'alamatu al'usaimi rahmatuwa hafizahullahu ta'ala za mu tashi al-ma'aqidus sabi karatu na sha ɗaya wala ya ce ma'aqidi na bakwai asul daga cikin usul da za su taimake ka akan ta'zimul ilm na bakwai shine al-mubadaratu ila tahsilihi wa ihtinamu sinni siba wash-shabab al-mubadaratu ila tahsilihi ka yi maza-maza ka tara ilimi ka caccabki abin da ka cafka domin al'umru ka saif illam ta ƙata'ahu ya ƙata'uk ko ya ƙata'uk ili rayuwa da kake ganin ta kamar takobi ce in baka zabtare ta ba ita ta zabtare ka waktina musin nisiba da kuma ribatar shekarun ƙuruciya washabab da shekarun samartaka karka karar da samartaka ka da ƙuruciyarka cikin hayaniya da hargowa karka sake duniya ta ruɗe ka abokanai su ja ra'ayinka ka zama ɗan oda ba a ganin ka cikin wato ainihin darussa na addini cikin karatuttuka cikin al'amura na hidimar addini shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi yabo ga matashin da ya taso a cikin bautar Allah sannan mutumin zai shiga cikin sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu min bainihim shabun nasha'a fi ibadatillah matashin da ya taso a cikin bautar Allah wanda sai an sai an nisanci hawa sai kai ta taɓurza kayi gwagwarmaya da ranka domin shekarun samartaka shekaru ne da mutum ya fi biye masan zuciyar shi akan komi ya fi biye masan zuciyar shi akan komi Allah ta'ala ka tsare mu to ilimi idan kana so ya tarun maka to kai mubadara kai gaggawa kai maza maza ila tahsili ka tara shi ka same shi a wannan lokacin waqtinamu sinnu siba wa shabab da kuma ribatar cin moriyar shekarun samartaka shekarun ƙuruciya da shekarun samartaka kaga sinu siba kana ɗan shekara shida bakwai ɗin nan domin yanzu sai ya zama bakon karatu a gurinmu amma asalin su magabata mutum yana ɗan shekara biyar bakwai ya yi nisa dai zuwa takwas ya haddace ƙur'ani wanda shi ne shimfiɗa ta farko a ilimi so da albarkar wannan karatun da haddar ƙur'anin zai buɗe maka fahimtar ma'alumat na shari'a ya san wasu ƙawa'id na arabiyya da za su taimake shi gurinka duka a cikin wa'innan shekaru to daga nan ne fa sai a ce an kai shi kuttabu nan kuttabun shine kamar yanzu gurin fasara sai a ce makarantar allo can da ake kai shi ba don ya koyi shari'a da mun mahaddaci ne za a kai shi yanzu zai fara karatu ya fahimci abin da ya haddace din na alkur'ani mai girma ya fahimci ya haddace hadisai da fahimtarsu a wannan lokacin ya tattara hadda ya ba hadda karfi a wannan lokacin kai kalli shekara goma sha uku nan kaga an samu shekara akalla biyar ko shida ana ta karatu kawai ana ta hadda ana ta hadda tunan sai ya shiga ilimin fahimta kuma duk da a lokacin yana fahimtar fahimtar ma yana haddace ta kafin kadan ya kai shekara goma sha takwas wato yanzu ya zama malami ya zama malami yana koya yana koyarwa yana koya yana koyarwa a haka sanda zai kai kalar shekara talatin hidindimu sun fara a lokacin mufti ne mujtahidi ne ya tara ilmummuka da yawa ba shi da abin da ya fiye mai karatun saboda ya zama ɗabi'a shi amma sai ya zama ya shantake balo ta kwashe shi kallace-kallacen fina-finai wane ne ya wace ya wace watan gaririya a cikin unguwa sun ɗauke mai hankali sai da ya shekara talatin sai ce to bari zo in fara karatu da wanne zai ji a lokacin ƙila ya tara ma iyali ƙila yana shirin yin auren baban shi ya yi rauni yanzu shi zai riƙe gidansu wa'innan a shigal ɗin sun taru kuma ya ce karatu zai kaga illa man rahimallah za dai mu ji mala ya ce fa'innal umra zahra ilimi kamar fure ne ganye lokacin da bai gama yin kore ɗin nan ba yana yalo-yalo masara-masara ko imma an tasira bi sulukil ma'ali thamara wannan fure ɗin ko dai ta zamanto ɗan ice ma'ana ta ta yi albarka saboda mai bisulukil ma'ali ta hanyar hawa kan matakai ma- maɗaukaka ma'ana ba ƙasa yake yi ba in yana yin sama me zai sa ganyen ya yi sama ana ba shi ruwa yana samun kulawa to haka rayuwarka wa imma an tazbula ko kuma ta zagwanye ta zage ta ainihin wato riɓe ta bushe ta lalace in ba ta samu kulawa ba wa inna mimma tuthmiru bihi zahratul umri lalle yana daga cikin abin da ke sa wato ainihin mimma tuthmiru bihi zahratul ilmi abin da ke sa fure na rayuwa ya yi albarka a samara nan albarka ake nufi abin da ke sa fure na rayuwa nan fure ɗin kaga tashbihi ne akan farkon rayuwar mutum shekarun samartaka shekarun ƙuruciya to abin da zai sa wannan rayuwar taka ta s- zama mat- sama ainihin kasancewa ka saurayi ko yaro karami ta yi albarka almubadarata ila tahsilil ilmi yin gaggawar samun ilimi neman shi da tara shi watarkal kasal alkasal wal ajaz da barin kasala da kasawa barin kasara lalaci da nauyin jiki da al'ajaz gazawa ka kasa cin jarabawa a makaranta ka kaba da hadda ka kasa kawo hadda a baka bahthi ka kasa zuwa da natija to wannan sai ka nisance shi duk nauyin duk wahalan abin kawai ka ji a ranka kuma babban abin da ke cutar da mu shine ash-shu'uru bil ajiz wan naqs ka dinga ji kai ba zan iya ba ba zan iya to baka iya ba baka da himma aliya amma in kana da himma aliya duk wahalar abu sai ka kalle shi a matsayin ba shi da wahala ka nemi taimakon Allah wasta'in billahi wala wala ta'jaz to kawai sai ga abun nan ba shi da wahala a idanka wa yakburu fi aini as-saghiri sigharuha wa yasghuru fi aini al-kabiri al-'azaimu yace karamin abu a idan karamin mutum sai ya zama babba amma babban abu a idan babban mutum ba babban mutum sharbebe ba a mai babbar himma fa innamal mar'u bi asgharihi la bi rijlaihi wa la yadayhi lisanuhu wa qalbuhu al murakkabu fi jasadihi wa dhaka khalqun uj- ajib dhaka khalqun ajib ba wai mai labta labtan hannu da kafa shine babban mutum ba a'a mai babbar zuciya mai kyakkyawan harshe mai kyakkyawan tunani wannan shine wato ainihin babban mutum to saboda haka mutum ya gaggawan tara ilmi da barin kasala da kasawa waqti nama sinni siba wa shabab da ribatar amfanuwa da cin moriyar shekaru na samartaka shekaru na yarinta imtithalan lil amri bistibaqil khairati yana mai aiwatar da umarnin da shari'a ta yi da umarnin cewa a yi gaggawan rige-rigen cimma ayyuka na alkhairi kama kala ta'ala fastabiqul khairat ku yi rige-rige ku yi gaggawa gurin kaiwa zuwa ga al'amura na alkhairi alkhairat kawai duk abin da ka san alkhairi ne karka bari ka yi wasa ya kubce maka mai iya magana cewa ayyamal hadathati faqtanimha ala innal hadathata la tadumu wa ayyamal hadathati shekaru ayyam nan sanawat ake nufi shekaru na samartaka shekaru na yarinta alhadith sabon abu ko shekaru na yarinta faghtanimha to ka ribace su ka ci moriyarsu ala ku saurara innal hadathata la tadum ala tana da cikin al-asalibul jazzaba usulubin jawo hankali wanda yake da matfa'al ne kwarai gurin karantarwa ala ko mutum hankalin shi na wani guri sai ya dawo da hankalin shi innal hadathata la tadum lallai yarinta ba ta dawwama duk ɗan shekara saba'in to shekara hamsin da suka wuce yaro ne ko ba haka ba yanzu kuma ta juye ya sirrul fata tulu salamati wal baqa fa kaifa tara tula salamati yaf'alu yaruddu al fata ba'da i'tidalin wa sihatin ينوء إذا رام القيام ويحمل وما هذه الأيام إلا مراحل يحص بها داع إلى الموت قاصد وأعذ- وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد matashi yana jin daɗin ya ce ba inda yake mun ciwo a jikina ya zabga da gudu ya yi kundin bala ya wantsila gudi-gudi ya buga so masu ba abin da ya dame shi ya wuna a rana ya wuna a tsaye amma bayan wani lokaci wanda da yake tsalle sufurin ko bayan wani lokaci in zai tashi sai ya daddafa watakila ma sai an ruko shi sai an kama shi ƙafafuwan shi su koma uku hadda sanda kenan idanuwa sun koma hudu sai da medical glass na gani ko haka ya zama ba ma ya iya bambance ɗanɗano kawai komi ka kawo mishi wani abin ma ba zai iya haɗiye shi ba rayuwa wa man nu'ammiruhu nunakkisuhu fil khalq da ce duk wanda muka mai tsawon rayuwa sai mun tauya halittar shi tauye wannan ta ko ina fa ta ko ina komi na mutum ƙasa zai dinga yi to ku tunda ka san wannan damar da Allah ya baka aro ne ba dawwama za ta yi ba to ka ci moriyar wannan lokacin naka ga kuma a shigalu da za su yi yawa bayan raunin jikinka hidindimu can wancan ɗaurin auren sai da kai dole sai da kai sai dole sai an jira babawa na ya zo wancan mata da mijin suna jiran kai za ka yi musu sulu wancan mara lafiyan yana jira ya gana da kai ganawa ƙarshe wannan kaza wannan sanda kake yaro duka ba a sa ka cikin wannan lissafin to lissafin ka shine ka yi karatu ka tara ilimi ka yi ta hadda ka yi ta kiyayewa a wancan lokacin ko da uzurarruka sun yi yawa ɗin amma ai ƙwaƙwalwarka zuciyarka tana riƙe da wa'innan abubuwa ko yanzu aka ce faddal kawai ilka'i za ka yi irtijalan babu wani kai dogon shiri saboda dama ma'lumat din akwai su kana rike da usul kana rike da kulliyat kana rike da qawaid idan ka zo kawai zubowa zaka sai ai ta mamaki muni fa muka yi tare da shi kuma yanzu yazo yana ta zuba karatu ai san da yake karatun kai kana can kana kwana san da yake karatun kana can kana ta yawan yamadi din gari shi sai wato dalibin ilimi muna cutar da kanmu muna cutar da kanmu mu biye ma waɗanda suke su ba ɗaliban ba ne ba 'yan kasuwa ne 'yan kaza ne su aikinsu su tara ilimi kuɗi mu kuma aikinmu mu tara ilimi muka zo bakin shagonsa suna tara kuɗi muna aikin banza don aikin banza mu muke a gurin aikinmu shine a lokacin buɗe ƙur'ani ka karanta a lokacin buɗe hadithi buɗe littattafai na larabci buɗe kaza ka ƙara tattara ƙawa'id da wane ne saboda shi yanzu jira ake in ya gama gaba ya gina masallaci ya gina kai ake jira ka shigo kuma ka karantar ka ba da sallah a masallaci shi ya yi nashi yanzu nauyin naka ne ya rage kan mu cika in cika ku da surutu qala ahmad rahimahullahu ta'ala al-imam ahmad imam ahli sunnati wal jama'a ahmad bin muhammad bin hanbal al-shaybani al-mirwazi nazilu baghdad abu abdullah na cikin manya-manyan malamai ahadul a'imma wanda thiqatun hafizun faqihun hujja wa ra'su tabaqati al-ashira Imam Ahmad rahimahullah ya rasu shekara ta 241 yace ma shabbahtu shababa illa bi shay'in kana fi kummi fasaqat ban taba kamanta matashi ko rayuwar matasa ba gurin saurin labacewarsu da neman su a rasa kamar abu ne da ke aljihuna sai ya faɗi kana gudu a moto kana da dala 20 ɗinka aljihu sai ta faɗi da galibin makala wannan ba sai ka tsaya neman ta ba don ka san mama za fata kawai musamman a wannan lokacin in kai tsintuwa da minti goma in ka koma zai wuya ka tsinci kayanka ko da cikin ɗalibai ne kuwa wani ƙila tawili ma zai yace inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ilayka an gane ku to haka ya rayuwar matashi take in ji al'imamu ahmad rahimahullahu ta'ala wanda wannan athar ɗin al'imam burhanuddin ibn muflih ya kawo shi a cikin littafin shi al-maqsadul arshad fi zikri ashabi al'imami ahmad al-maqsadul arshad fi zikri ashabi al'imami ahmad juzi'i na ɗaya shafi na 166 littafin ya kai juzi'i hudu hakan nan imamu zahabi ya kawo cikin siyar alamin nubala juz'i na sha ɗaya safa ta ɗari uku da biyar wanda athar ne da isnadi daga al-khallad zuwa ga al'imamu ahmad rahimahullahu ta'ala na'am haka wato ainihin wake da suna ibnu abi ya'la cikin tabaqatul hanabila juz'i na ɗaya safa ta saba'in da shida malam ya ce wal ilmu fi sinni shababi asra'u ilan nafsi ilimi a shekarun samartaka ya fi saurin shiga zuciya asra'u ilan nafsi ya fi saurin shiga rai ya fi zama wa akwa ta'alluqan wa lusuqa kuma ya fi ƙarfin ɗarfuwa da liƙuwa mannuwa a zuciya lasaka abinda ya manni kama a samu gom a sa a takarda a zo a manna a jikin gini sai a ce lasaka sahifa ya manna wannan ta ta manne ta makale to ilimi ya fi saurin zama a cikin rai wa akwa ta'alluqan ya fi ƙarfin ratayuwa da sarƙafuwa wa lusuƙan da mannewa a zuciya a lokacin da mutum yake shekaru na samartaka wadih mala yace qala al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala al-ilmu fi as-sighari kan naqshi fi al-hajari al-ilmu fi as-sighari kan naqshi fi al-hajari ilimi a lokacin ƙuruciya kamar zane ne akan dutse da aka yi zane akan dutse kaga dawwama zai ba zai ainihin wato bace ba wannan athar daga al-hasan al-basri shabihun bi thabit amma ya marfu'i ya zo marfu'i cewa al-ilmu fil hajari kan naqshi al-fi sighri kan naqshi ala al-hajari wal-ilmu fil kabri kan naqshi ala al-ma ko kama qil cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne mawdu'i kamar yanda Sheikh al-Albani ya tabbatar a cikin da'ifa hadisi na 618 hakan nan su suyuti sun kawo shi a cikin alla'alil masnu'a an al-ahadith al-mawdu'a wanda yake tabbatar da cewa hadithin mawdu'i ne khatib ya kawo shi a cikin wato littafin akhlaqur rawi wanda shi kuma isnadin shi da'ifun jiddan ne daga ibnu abbas zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaykhul albani ya raunana shi cikin da'iful jami' to amma asar ɗin ya zamanto makatu'i ne mana daga tabi'ai ya tabbata domin wannan asar ɗin da ya zo daga alhassanul basari ibn abdulbar ya kawo cikin jami'u bayanin ilmi wa fadli lambar hadisi ta 338 da lafazin cewa talabul hadithi fi sigar kan naqashi fil hajar wanda shi kuma isnadin na ibnu abdulbar akwai jahala a ciki wannan kenan sannan ibnu al-ja'ad ya kawo wannan athar din ta hanyar qatada ibn di'ama maganar qatada ibn di'ama kaga dai hal yau maqtu'i ne a cikin wato ainihin musnad din shi amma kuma ya kawo shi shi balaghan ce balagani an amr ibn asim al-kilabi kaga kenan bai haɗu da shi ba balaghin ya akwai inqita'i kenan sannan kuma malamin wato ainihin alkilabi shine Abu Hilal wanda Abu Hilal ar-Rasibi kenan Muhammad bin Sulaim ar-Rasibi al-Basri da shi kuma duk da Ibn Hajar ya ce saduqun ne sai dai fi hilin fi hilin al-Imam Ahmad ya jarraha shi na'am to kaga shi ma wannan athar din na Qatada yana da rauni ga wancan inqita'in ga kuma Abu Hilal Ar-Rasibi wanda yake shi wato ainihin duk da kasancewar shi ma da'ifi shi yafi karfi gaskiya Imam Ahmad musamman kuma riwaya shi daga Qatada musamman riwaya shi daga Qatada Imam Ahmad ya ce yukhalifu fi hadithi Qatada hakan nan kuma ya ce wato ainihin muttaribun ne fi hadithi an Qatada wa huwa muttaribul hadithi an qatadata to daka wannan zai karfafa cewa yana da rauni zancen imam ahmad yana cikin aljarhu wa ta'dil na ibnu abi hatim juz'i na 7 safa ta 273 amma idan aka hada wannan athar din na qatada da wancan na al-hasan al-basri zai fa'idantar da cewa hasanun ne li ghairihi amma maqtu'an idan hadisin athar din ya tabbata maqtu' magana ce ta tabi'i ana galibi a hadith maudu'a sukan zo da irin wannan maganar wani malami ne ko wata magana ce ta hukama umar da aka ruwaito ba ma kila a san wanda ya faɗe ta ba kai wani in ya zo sai ya ce annabi ya ce sauran da a yanzu malaman turmi haka suke sai annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza wani kila wani karin magana ne ma kawai sai wani ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam to shi yasa malamai suke kyamatar da sauraron masu wa'azin turmi daga sallama sallah mutum ya gama tallan maganin shi sai zo ya miƙe wa'azi zai ta kwaso annabi ya ce kaza ya faɗi wani littafin ma kila ko bangon shi bai taɓa gani ba ƙarshe sai ya buge da talla in ƙarshe kila tallar shi ne yake so ya to kalan wa'innan to to kaga wannan kenan athar din shi yasa malam da yake murakkizi ne bai kawo shi da ma'anar hadithin annabi ba sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo daga al-hasan fa hafizahullah sai ce fa quwwatu baqa'il ilmi fi sigari ka quwwati baqa'in naqashi fil hajari ƙarfin wanzuwar ilimi a lokacin ƙuruciya kamar ƙarfin wanzuwar zane ne a saman dutse saman dutse yanzu ko da ba abin da aka zana da wani kusa ko wani abu ba ah, kwanakin baya shekarun baya mun kai ziyara wata ganuwa ta sumundir mala'ali a can durku da muka hau saman dutsen asalin inda dutsen yake akwai rubuce-rubuce da yara suka yi yara na wancan lokacin wanda sakkowar mutanen garin zuwa ƙasan dutsen ma shekara 200 da wani abu kuma rubutu ne da suka yi shi da kamar gawayi ko wani amma yana nan har yanzu duk da ruwa ya buge shi da wane ne yana nan a zane da yake dutse ne abin da aka rubuta a jikin dutse ya fi dawwama akan abin da wato ainihin aka rubuta a wani abin da ba dutse ba to hakan nan zuciyar yaro lokacin da take a wanke idan aka zuba mishi karatu ya fi riƙe ta fiye da wanda ya girma abubuwa da yawa da an faɗa ma yanzu nan zai iya mantawa sai dai ta ƙoƙarin riƙe ma'anar mastata'a haka to sai ce fa man igtanama shababahu tala irbahu duk wanda ya ribatu ya ribaci ƙuruciyar shi nala irbahu zai samu buƙatar shi al irbu buƙata jam'in shi ma'arib wal ya fiha ma'arib ukhra wa hamida ah, inda mashibihi surahu kuma zai gode ma murnar shi da farin cikin shi lokacin da ainihin ya tsufa ya furfura اغتنم سن الشباب يا فتى عند المشيب يحمد القوم السرى اغتنم سن الشباب karibatu da shekaru na ƙuruciya ya kai matashi a lokacin tsufa sai ga mutum na yabon yana jin daɗin farin cikin shi da walwalar shi tunda lokacin da yana matashi ya natsu ya yi karatu sai cewa a darru shay'in ala shababi at-taswifu wa tulul amal abin da ya fi cutar da matashi shine taswif da kuma ulul am taswif da sannu zan yi kaza daga saufa ne ya kamata ka zo mu tafi gurin karatu a bari dai gaskiya in na ida na kammala abubuwa na bari dai a gama wannan littafin na sa wani littafin littafi na gaba da ni za a fara da sannu ila ta insha Allah ma fariqa ka san akwai istithna'i fariqi insha Allah insha Allah insha Allah irin na bahaushe ba ta kai zuci ba lalle da abin da za ka yi ka sa insha Allah to amma wani insha Allah shi ba ta kai zuci ba insha Allah addu'a ce to amma annabi sallallahu ya ce Allah baya karban addu'a min ghalfin min qalbin ghafilillahi daga zuciyar da take rafkanan na mai wasa ba Allah baya karban addu'a ta ba da gaske ba mutun yake so kar mutun ya zama mai taswif kawai lokacin abu a yi shi wai an ce makare ana ana buki ya ce mu gani a ƙasa eh bai ga yana tauna kashi ba ai ba ba ba biki ake ba kenan alkunsa so da haka idan da gaske neman ilimi zaka yi kawai malam dauraniya dauko littafi amma muna nan din insha Allah muna nan insha a wannan taswifin shi zai halaka ka kafin ka ankara har ka tsufa kafin a waiwaya ka mutu ka mutu jahili kuma shi jahili dama wa ajsaduhum qabla al-quburi quburu wa tulul amal da tsawon buri ai sai na haddace fatahul bari sai na haddace siyarwa alamun nubala sai na haddace kaza ah sai ka haddace fatahul bari eh to ba na haddace sirrul allam mana na umda Eh, bai da yawa ko juz'i uku ne kana so ka haddace 15 ba ka haddace uku ba tulul amal ai haddar bukhari ma sai na haddace bukhari kawo hada 40 hadisi ba da hadisi biyu ya gudu biyun ma da kyar da kama kame malam tsaya kawai ka natsu ka yi karatu babu wani tsolul amal eh kana da burin za ka yi kaza za amma ai mataki ne duk wanda ka je shi a wancan matakin daga inda kake ya fara da ka ce za ka yi tsalle sai ka yi batan bakatantan bawan bawan karatun dan kama da ka ka ba abu a sannu sannu fa yusawwifu ahaduhum wa yarkabu bahral amani sai ga ɗayansu su wannan matasan yana ta tasawifi zan yi kaza da sannu zan yi kaza yana hawa teku na bururruka mana ya buri ya rufe mushi ido wa yashtaghilu bi ahlamil yaqadha ya shagaltu da soki burutsu sune ahlamul yaqadha wasiqar jaki ya shagaltu da karanta wasiqar jaki ai ka san wasiqar jaki me ahlamul yaqadha mafarkin farke mafarkin farke ba bacci kake ba amma kana mafarki ko ka dinga tunanin kai har gani nan na zama ibnu usaymin gani nan na zama shekul albani ina ta'addalawa ina jarraha ina tasaha ina da'afawa kawai gani nan na zama shankiti gurin tafsiri in hada aya da aya na zama malam jafar na zama malam albani shine baharul amani su ne ake kira wasiƙar jaki kawai kana tafa kana tunanin kayi kuɗi ka gina manyan gidaje ana tuka ka kana kwance a bayan jib to baharul a- ainihin wato ahlamul yaqaza kenan على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه تابع نعم نعم yake cewa
بأحلام اليقظة
na'am to insha Allah da malam yake cewa ah, wa yashtaghilu bi ahlamil yaqadha ko نعم abin da ke cikin abin da ke cutar da matashi ya dinga shagaltuwa da muka ce soki buruku nawa kusan hausar nan ba ko soki buruku to mafarkan farke kala wannan fassara ake musu urfiya wada'iyya ba fassara lugawiyya ba a gane akwai abin da ana mushi ta'arifi lugawi ko za ka yi ta'arifi istilahi ta'arifi urufi ta'arifi wada'i ka gane ku don ka zo ahlamul yaqaza nan ta'arifi urufi kuma kuke ce musu a urufin agadas na yan agadas kuma san mene eh soki burutsu yawwa to soki burutsu ake kiransu ko a ce wasiƙar jaki ga shi can yana karanta wasiƙar jaki jaki sai ya shuru kamar tunani yake tunani yake to shi wannan duk da tunanin yake amma bai da bambanci da wancan na jakin can don abin da kawai bai da amfani ne yake yake tunani. na'am to saboda haka wa yuhaddithu nafsahu anna al-ayyam al-mustaqbila ya dinga ba kanshi labarin cewa al-ayyam al-mustaqbila kwana shekaru masu zuwa ko al-mustaqbala shekarun da zan tunkara satafrugu lahu min ash-shawaghili kamar wai wa'innan lo- shekarun in suka zo za su rage mushi hidindimu wa hidindimu za su ragu nan gaba ya kammala abubuwan da yake so ya kammala tun da ya samu qualification ka- ya samu shahada ta kaza ya samu kaza yanzu nauyi zai ragu wa tasfu min al-mukaddirati wal awaiq wai rayuwar za ta za ta tatu za ta ainihin tsarkaka daga al-mukaddirat abubuwan da ke gurbata rayuwa abubuwan masu sanya damuwa da kaza damuwa za ta ragu saboda kafin nan ya yi kuɗi ya ɗan samu natsuwa wal'awa'iq za su za su wofinta za su yi rayuwar da za ta zo nan gaba za ta nisanta daga awa'iq katangu masu kange mutum daga cimma burin shi yana tare nan gaba zai samu sauƙin rayuwa a tunanin shi fa malam ya ce wal halul manzura an fahimta ai amma halin da ake kallo yanzu abinda muke gani anna man kabirat sinnuhu kathrat shawaghilu duk wanda shekarun shi suka yi yawa to hidindimun shi kuma sai su karu hidindimu sai su karu kamar dai bayanin da muka yi dazu wa azumat qawati'u abubuwan da abubuwan da za su sa ya yanke daga karatu sai su kara girma abin da za su yanke mushi himmar shi da wato ainihin azamar shi sai ga abubuwan sun karu ma'a da'afil jismi wa wahanil quwa tare da kuma raunin jiki da raunin ƙarfi yanzu ƙarfin shi yayi ƙasa jikin shi yayi rauni ga kuma shawagil sun taru sun sun mai yawa sun yi cincirundu to kaga yanzu qawati sai su sai su biyo baya yana so ya je karatu an aiko mishi jikan shi wani ba lafiya ya bar jikan shi a kwance gida ya tafi karatu aga sai ya tafi gurin wancan mara lafiya can za a yi ɗaurin aure can za a yi kaza yanzu ko ba a san da kai ba gurin ɗaurin auren ba a san da kai ba gurin jana'izan ma wala Allah to ka kiyaye abin da yake fardu ainin ne kanka akan hatta abin da yake fardu kifaya balle abin da yake mustabi balle abin da ma fuduli ne kawai balle wani abin ma kila ma'asi ne ya zama to kana da hangen nesa kana da tartibi a rayuwarka na'am sai yake cewa walan tudrakal ghayatul uzma bitalahhufi wat taraji wat tamanni ba a riskar abubuwan da ake nema masu girma bitalahhuf ta hanyar nuna damuwa kawai nuna ka ina san ka kai ya kamata a ce na ta kawai taswifi wat taraji da kwadayi ina fatan da in samu kaza wattamanni da buri ina burin in zama wane ina burin in zama mai kaza amma kuma mutum baya aiki da mutum ba zai taba kaiwa zuwa ga wannan gayar ba wannan manufar tashi ba walastu bi mudrikin ma fata minni bi lahfin wala bilaita walau lawanni walau lawanni darura ta waka walastu bi mudrikin ma fata minni na san ba zan taba riskar abin da ya kubce min ba bi lahfin saboda nuna jimami da damuwa wala bilaita wala la- wala bilauni wala bilaita wala lawanni ba zan samu wannan abin da laita kash ina ma dai ai laita daman burin abin da ba zai yiwu ba ko aya laita shabubu ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashib ina ma zan koma matashi da na ba matashi labarin yanda tsufa ta wulakanta ni Mata- ba za ka koma ba an gane ko to laita ina ma a ce lokacin nan da na bata a da dama karatu nake yi dama wani nabi wannan ba zai warkar da mutum ba daga wannan damuwa walau lau anni cewa dama dai ni na yi kaza dama ni kaza ne wannan shi ma ba za- ba zai sa ka riske abin da ya kubce maka ba mafitar shine karka bari damar ta kubce rike wannan damar kankame ta aro ne Allah ya baka na wannan samartaka na wannan lokacin naka na kuruciya malam yace wala yutawahhamu mimma sabaqa to nan zai kawo ihtirazi ba a yin tunani da tawahum daga alwahamu ne fa tunani gurbatacce kar mutum ya yi tunani gurbatacce daga abubuwan da suka gabata yanzu dai mun fahimci cewa ilimi in kaga mutum ya same shi ilimi mai ki- na am- mai amfani ilimi na gaske ya yi shi lokacin da yake karami babu shi ashghal da yawa ko sai ce to kar kuma ka yi wani tunani gurbatacce annal kabira la ya ta'allamu ka ce ai shikenan babba dattijo baya yin karatu to wani in ya ji karatun nan to aini tun da na kai shekara arba'in shekara hamsin shikenan shikenan sai ya yadda da jahilcin shi ya mutu a jahili a a kar ya yi haka bal haula'i ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ga fa sahabban manzon Allah sallama ta'allamu kibara sun koyi ilimi suna da suna dattijai suna dattijai wani hajji ka gare shi ya zo ya musulunta kuma ya karatu kuma aka yi riwaya daga gare shi ذكره البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه الإمام البخاري يا أنبت وأن مسألة كين كتاب العلم كين صحيح البخاري سيتي وإنما يعسر التعلم في الكبر كدي أبن ديكي سا نيمان إلمي ألوكة من ينتا da girma yake wahala kama bayyana hulmawardi kamar yadda almawardi ya amba ya bayyana fi adabi duniya wa din cikin littafin shi adabi duniya wa din almawardi ali bin muhammad bin habib abul hasan almawardi wanda mutumin basara ne an haife shi 364 a kasar basara sannan ya yi intikali zuwa kasar baghdad ya zamanto alkali a can ya yi alkalanci a garuruwa da yawa har ma ana kiran shi afsal qudah a fi ayyami a zamanin shi lokacin daular abbasiyya da zamanin wani sarki mai suna alqa'imu bi amrillah alqa'im bi amrillah al-abbasi a wannan lokacin ya zamanto kamar dai a ce wato shugaban alkalai a, duk da kasancewar yana ɗan karkata zuwa ga ra'ayi na i'tizal mu'tazil ne amma ba jald ba ba ce mushi mu- mu'tazil sirf a, mu'tazil yana da ara na mu- na mu'tazila kamar dai abin da muka faɗa dangane da su ibn hajar rahimahullah ta'ala ya rasu shekara ta 40 da ta 450 shekara ta 450 imamu zarkali cikin alam ya kawo wannan tarihin na takaice ne muka ambata juz'i na hudu safa ta 327 littafin shi almira da littattafai da dama adabu duniya wa din mun yi karatun shi gurin malam garkawi rahimahullah hafizahullah rahimahullah wa rahimana ma'a Amin.
Mm. bayan mun kare uluwul himma da kusan wannan babun yake magana sai aka sa adabu duniya wa dini da cikin shi akwai wato ainihin athar da ahadith da suke mawdu'a da sauransu amma malamai sun yi tahqiqin littafin to sai ce abin da yake sa yin karatu lokacin dattijantaka da tsufa yake wahala kamar yadda almawardi ya ambata a cikin adduniya wa din li kathrati shawaghi saboda yawan hidindimu abubuwan da ke daukewa mutum hankali wa ghalabatil qawaqi da rinjayar abubuwan da ke yanke mutum daga karatu abubuwa na hidindimu neman abinci da sauran sabgogi na rayuwa daga yaro karami duk baya ciki sai dai in ya sha ya sa kanshi tsaba shi shigi wata kafirul ala'iq da yawan alaƙoƙi yawan abokai yawan abokin karatu abokin kasuwanci abokin eh, cinikayya abokin kaza abokai sun yi yawa ga wanda ya girma to da haka sabgan wancan abokin za ta hana shi karatu sabga shi ta hana shi ta abokin shi ta makocin shi ta dan uwan shi duka sai ta hana shi faman qadira ala daf'iha an nafsihi adraka al-ilma duk wanda ya samu ikon ya tare ta tunkuɗe wa'annan alaƙoƙin ba wai ya yanke ga baki ɗaya ba ya rage abubuwan da za su hana shi karatun to zai iya yin karatu to sai dai rabuwa da wa'annan abubuwan ne yake wahala shi yasa sai ya ga dattijo wato ainihin ana cewa ba ya iya karatu a lokacin tsufa ko lokacin manyanta da za a iya cewa kuma su wa'incan sahabban su bas- ba dama ce ta kubce musu ba domin su daga sanda suka tuba suka musulunta daga lokacin ne Allah zai ba su dama kai kuma dama an haife ka a musulunci ka kai ka bari dama ta kubce maka ne su da hukuncin ba ɗaya ba ne da ka karkai sake karka ce ka jira sai ka girma sai ce wa kad waqa'a hadha li jama'atin minan nubala fara karatu lokacin girma ba hakan ya faru da wasu jama'a daga cikin nubala manyan mutane masu wato ainihin hikima masu hankali in ce nabil mai hankali mai faɗaka talabul ilma kibaran da suka yi karatu da girmansu fa adraku minhu qadran azima sun riski wato ainihin mataki mai girma a ilimin nan kuwa da da ba su fara karatun ba sai daga baya minhumul qaffal ash-shafi'i rahimahullah daga cikinsu akwai al- al-qaffalu shafi'i ya fi shahara da lakabin shi na qaffal dan mazhabar shafi'iyya ba shafi'i eh, ba muhammad bin idris shafi'i ba shi shafi tun yana karami ma ya bayan qur'ani ya haddace su muwatta da waye ko ba shi ba shi wannan ah, asalin sunan shi abdullah bin ahmad bin abdullah al-imam abubakar al-kunya shi kenan abubakar al-mirwazi dan garin marwa ne Ah, ana ce mishi al-qaffal ne saboda kasancewar yana yin sana'a ta hada koful kadina ake cewa ko kwado kiluluwa ne to su i- ita ce sana'a shi Ah, wanda al'imamu safadi cikin alwafi bilwafiyat ya kawo ah, dalilin da ya sa ya fara karatu sai da ya shekara talatin a shafi alkafal sai da ya shekara talatin ba bai- baya karatu baya zuwa makaranta sana'an nan tashi ta haɗa kwaɗo yake yi ba kwaɗo mai na ruwa ba kadina ko kile na, na rufe kofa to ya haɗa wani kwaɗo wanda da girman kwaɗon da r- hannun kwaɗon da kile ɗin gabaki ɗaya bai wuce a haɗa ƙwayar hatsi guda hudu ba ɗan mutsili ne ya yi shi kuma da kin da komi girmansu bai wuce arba'u habbat ba to shine sai ya yi ihsasin cewa yana da baiwa wannan baiwar tashi kar ya karar da ita a duniya gurin neman kuɗi kawai bari ya shiga harkar ilimi ko zai amfani al'umma to shine fa da ya shiga yana karatu sai ya ba da ƙarfi kan mazhaba ta shafi'iyya a fiqh sai da ya kere sa'annin shiga baki ɗaya ta kai ana munazara da shi wata munazara ma da aka yi gaban shi wannan khalifa ɗin da yana itinakin mazhabar Hana- ahnafu ne matsalar ba za mu faɗe ta filla-filla ba don akwai wasu abubuwa a ciki waɗanda sai mi wanda yake murakkiz ya ilimi zai iya fahimta da ya zo ya mai sallah yanda ake sallah a mazhabar shafi'iyya ya mai sallah yanda ake sallah a mazhabar hanafiya ahnaf suka ce kai ya ci mutuncin mu ba haka ba ne wannan sarkin ya ce karkace mana mutuncin mazhaba in har shari kai sai na hukunta ka ce to a kawo littattafan mazhabar hanafiya ai mazhaba a littafi a kasanta da ya zo aka karanta sai ya ga duk abin nan da ya yi sallah da wata kala dai sai a hankali a mazhabar tasu suna ganin ya halatta a yi sallar haka gashi sai ya yi ta a yanda ake a mazhabar shafi'iyya ya sa kaya masu kyau ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza sarkin ya ce ya koma ɗan shafi'iyya daga yau to ana buga misali da shi a ɓangaren ƙoƙari da iya wato ainihin debate tsakanin shi da waɗanda suke mukhalifun ɗin shi bayan shekara talatin ya fara to wannan baiwa ce mun ba da misali ta yahya nahawi a nan ko sai bayan shekara arba'in ya fara karatu har ake jingina shi zuwa ga nahau kai da kake gudu kana ɗan sha biyar kana gudun nahau shi bayan arba'in ya fara nahau ta kai marji'i ne shi a nahau ga babban malami ibn hazmi ne zahiri kusan dalilin fara neman ilimin fiqhun shi masallaci ya shigo bayan azhar sai ya zauna aka ce mushi ka tashi kai nafila mana ce oke tashi yayi nafila sai ya shigo bayan la'asar sai ko mazhabin malikiya ba a yin nafila bayan la'asar ko da mai sababi ce sai ya zauna a sai kai ya kabbara dazu ba an ce me yasa bai yi nafila ba yanzu sai ya kabbara sai wani an hana yin sallah wani da ce ah to ya zan yi suka ce kai daman ba kai karatu ba daman kai da girman ka kaza kaza jiji to shi kuma mutum ne wanda ba a mai me ake cewa ba a mai tahaddi ko wani abin kawai ya- ya koma ya je sai da ya zama to kadim muqaddam a cikin mazhabin daga baya kuma ya batta ma ya dawo suna rudud tsakanin shi da mazhabin maliki ibn hazm da ka san kowa ibn hazm ne zai to haka ana samun wannan baiwa ce sai dai kuma ba kowa yake iya jurewa kalubalen da su wa'incan suka jure ba kana yaron naka ma ya aka kare musamman a irin wannan lokacin daga ka dage duk wanda ya dage wallahi na jahadu fina na nahdiyan nan musulmana Allah baya butulci Allah ka datar da mu inda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu ladashi haka muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara